بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمشرخكم وما أنتم بمشرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar mu a markas ahlu sunna wal jamaa wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin 19 ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da goma ga watan hudu 2023 jiya muna cikin tafsirin suratul tur mun tsaya aya ta 20 daidai insha Allah yau za mu tashi aya ta 21 ta suratul tur kana akwai tambaya guda wanda yana cewa ya tashi da janaba kuma ya ji tsoron alfajir ta keto bai yi ba suhur sai gaugawa da ya arwalla ya yi ci abinci je sallah daga baya ya yi wanka na gaji haka ne ku ibrahim ko asaba daga janaba ba lokacin sallah ya wuce wanda haka ma na yi alwala na yi sallah to abin da yake dai jabal a ciki jabal ce an wa wanda yake da janaba abinda kurin zai yi inda dama ka yi wanka kamar da albanin rahimahullah ke gano mas'alar tashi da janaba ba wani magana da taimama ma inda akwai ruwa kurin ka yi gaugawa ka yi wanka abinda ka samu shine lokacinka kuma yan uwa hatta kama wanka baiwa da janaba ba a ruwalla a yi wanka da janaba ba a ruwalla a yi wanka ya dai a ruwalla a yi barci ko a ci abinci mai janaba ɗan habba dama wanka hide ya taimama ya sallah taimama aiki a yi sallah da jirba a walla ba ko kai a walla sallah ba ta yi ba amma kai taimama kai sallah sallah ta yi taimama kai ma matuƙa ba a yi wanka ba a walla ke ba hide a yi taimama ya sallah kuma shi mutum ko da ya waye gari misali mutum yana da janaba lokacin suhur ya yi yana iya abin da ke sunna yana da walla ya sahur to rishin walla ta iya ga a walla ba kai a walla ma abin zai huce kana da dama ka yi sahur ka tsare ko da alfurji ta ke to da janaba kurin wanka za ka yi ka cika da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam aisha tace yana wayo gari da janaba ta iyalan shi kuma yayi wanka bayan ke to alfajir kuma ya azumi shi nakin babu wani matsala dan ka wayo gari da janaba kurin wanka za ka yi kurin ka cika da azumin ka Allahu akbar shikenan sai Allah ma aya ta 20 da daya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء ‘yan uwa wannan aya ta biyo bayan hukumance bajiya muna cikin bayani kan halin yan aljanna suna cikin shagali suna morewa muna cikin bayanin aljanna lokaci ya yi uwa wannan bayanin da aka ambata ana tsakan bayanin ne aka shiri ba yi da bayanin aljanna ba sai Allah subhanahu wata'ala ke ba mu wani albishir wani ƙara faran tare da aljanna wannan daɗi da muka ji da wannan moriya da muka ji ya kai za ka yi tunanin kana can ɗanka a can ko babanka a can wannan moriya da ake yi shi Allah zai gaya mana a Allah cikin wata ni'ima ta aljanna haɗa masoya haɗa uwaye da iya a wuri guda ko da wani bai kai darajar wani ba cikin rahama ta Allah subhanahu wata'ala zai kai wani darajar wani shine an Allah ke cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatun biiman wa'inda suka yi imani kuma iyalansu zuriyarsu suka bi bayan su suma da imanin to alhaqana bihim zuriyatahum Allah zai ɗauki na ƙasa ya kai na sama ko da daraja ka bata kai ba misali uba yana sama ɗiya a ƙasa kaga akwai saura to ko da katigorinka daraja ka bata kai ta babanka ba sai a ɗauke ka a kai ka wajen shi saboda jiya mai daɗi kuma Allah ce wa ma'alatuna min amalin ce wannan daraja da za a kai na ƙasa zuwa ga na sama wa ma'alatuna min amalin min shay ba tare ba da an ɗauko wani abu daga aikin 'yan sama an rage musu daraja da a gaba ku a wannan fadala ce ta musamman ta Allah subhanahu wa ta'ala ga 'yan aljanna sai ɗauki iyalansu ya kai su kololuwa wurin darajar da sama sai ta kullu bir'in bi ma kasabar hi wannan bangaren lada kenan rahama ce ta Allah amma bangaren zuri Allah bai kama kowa da laifin kowa kowa ana kama shi gwalgwadon laifin shi Allah ma yana ma hisabi akan hukuma ta laifin da kai ba dogoro na dora maka amma bangaren rahama ta Allah ka gani sai Allah ya dauki wani ya bashi darajar da bai da dalilin je da wani dadi kenan bangaren rahama ta Allah na bar Allah bai zalunci Allah bai rage ma kowa a cikin nashi kurin kadun Allah zai baka wannan daraja ka kai matsayin na saman naka amma bangaren zini ba dokon zini uba ba da ko da ba uba kowa da shi uba shi ma na magana yanzu kuma ya mu ci gaba da bayanin shagalin yan aljanna wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun na'am kun ga can karshe muna cikin bayani ne na yan aljanna suna kishingide a wannan gadaje na yan aljanna kuma tare da matansu suna tare da mata na hurul ain to Allah ya ga mana daga cikin shagali da morewa ta ɗan aljanna yace wa amdadnahum bi fakihatin wa lahm mimma yashtahun an musu ƙari da dukkan wani kayan marmari duk wani kayan marmari da za a ci a mawari a ji daɗi Allah musu tanadi kuma yace da nama ba ce ba na kaza na kaza na kaza na duk abin suka sha'awa duk wani nama da za a ji daɗi a more Allah ya tanadi gidan aljanna Allah kai mu bayan wannan shagali ya ce na magana ta alita wannan nama iri-iri da kayan marmari daman dai kaga da mai daman ga firwi ga kayan nama ko bi da kuɗi shi na ba abin da ya saura ya ce kuma ya tanaza'u na fiye yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wala ta'sim
ya ce ya tanaza'una fiha ka'san suna meƙa ma juna yadda ka san a nan duniya ana shagali ana sha ana ashante ana buga kuwa ka ajiye ana agaba kamar kome haka ana meƙa haka suke aljanna giya ce ta aljanna ya ce ta aljanna ce ake haka eh amma wata wannan giya ta aljanna ya ce lafiya la ƙaunin fiya wadda ta'asir ita ba irin ta duniya bace ba babu wani ciwon kai ko ni jiri kuma a can ba giya bace da za ta da shi a dauki lagi ba maganar zini a kanta kurin ta morewa ce yace kuma wa yatufu alaihim wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun yace wa yatufu alaihim ghilman suna cikin wannan morewa kuma da wasu yara ƙanana na yawo wannan su kasu Allah ya kace wannan yaran ka annahum lu'lu'un makanu su wannan yaran haske suke fawqaw suna walqiya a cikin suna gyara filin aljanna ta shi Allah Allah ka cewa wa yatufu alaihim wuldanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura yace wa idza ra'ayta thamma ra'ayta ni'man mulkan kabira yace wasu yara yace wuldanun mukalladu wannan ba ɗiyan ku bane na duniya a ba ɗanka bane ba ɗan kowa bane iya ne haka Allah halicce su dan wa kasa dan adam iya sai garo bulbul iya kai da kawa iya karkawa abin da shawara adam ya bulbul ka su ta yaran bayan bulbul yaran mun cikakku kuma suna walƙiya kamar lu'lu suna gyara wurin wani wani wani wani na ga ana wata wata an sa ana ana mace jirgin ne baka da adam ke wasa jirgin ana wuzar ana wani wani wani can ba to a can jirgin ne bakin lu'lu ne wal wal suna yawo kuma kuna gani gurin suna yawo kuna ganin su kana yara kuma suna haske kamar lu'lu kanin lulu mansura kamar lulu naka watsa a gidan aljanna ko ina suna kuna wal wal wal suna yawo kura abu asma an burgewa ne kuma ta wani zanu mukhalladun kullun haka suke bisa girma nan zaka ce ina diyan mu kanana a wannan wannan ɗan hidima ne kurin ɗan damore ne wannan amore ne kurin annabi kai laba ce diyan mu diyanka yaro ko annabi ce ko haram ko kai ko ce koyo kai yaro in bi garin shi dan aljanna zai zama babba dan shekara 33 haka shugaba shiga wani Allah bubu dan tattan da waye hawa Allah hasita ai mai ai yasa baka aiki yasa dadi aka ga ai baka aiki ba a ba yan ku kace za su shiga kaman ku shekaru manya irin shiga 30 da kwace za su shiga aljanna haka za a shiga kuma ce da tsawon baban Adam kenan ba la bubu da ba la bubu wannan yan ku take ma za su su wannan wulidanun mukhalladun kullun yaran na musamman Allah shi a cikin Qur'an kullun suna yawo suna burki a aljanna Qur'an eh kun suna birge wurin suna gyara wurin shine yace wa yutufu alaihim ghilman kanana suna yawo ka annahum lu'lu'un makaru kamar lu'lu ne wanda kuma wanda bai kura ba wanda a tsarare daga amurkun fawon kun suka cikin gurin lu'lu ne tsarare wanda bai dauda ba mai Allah ce gaba wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun to a cikin wannan ni'ima ana cikin wannan shagali kuma ana tattaunawa can ana cikin shagali zai tattaunawa iri ita wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu wasu za su fuskanci da wasu da wata hira za a yi magana irin zama da aka yi a duniya wata ran ko zama ruwan azur ko an je wani jihadi na an je an sha kashi ko an koro ku irin da yadda aka rayu a duniya zama na masu imani za a tattaunawa tsakaninsu ƙalu inna kunna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna famanna Allahu alaina wa waqana adhabat samum Allah ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna fi inna kunna qabl fi ahlina mushfiqin mu dai dama kahin wannan rana ta ta lahira kahin ranar kiyama a gid mana muna cikin iyalanmu a duniya mushfiqin muna cikin halin tsoro suna taka tsantsan taka doka ta Allah to shi ce in wa kenan masu imani a rayuwa ta duniya mai imani ba ɗan ta more ba ne ya abin da gara bai doka mai imani yana rayuwa ta tsoron taka dokar Allah kullum iya taka tsantsan shi ne rayuwa cikin taka tsantsan baka rayuwa gaba gadi kun ga abin da kaga dama ba ruwan ka doka ta Allah mahimmar imani shi ke ba ruwan shi halal haram ya sha haram ya taka haram ya sha haram ya aikata ba ruwan shi doka ta Allah haka ke rayuwa gaba gadi to amma mai imani da abin da zai yi yana diba dama da hagu in me za ka yi kana diba abin wannan in magana ce me matsayinta in abinci ne idan ka ɗauko loma daga ina take ina za ta duk ka rika tunanin rayuwarka kana gaskiya rayuwa cikin takatsa cikin hattara shi sa cikin wata ruwa da ta ta albali cikin sula sai ya kawo ruwaye wanda yake ba da wacce Allah subhanahu wataala yana rantsuwa wa izzati la ajma'u li abdaini amanai wala khawfain yace in aminani huna fi duniya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi wa in akhafani fi duniya amintuhu yawma ajma'u fihi ibadi abinda ke ruwaya nan sanin yaban labarin cewa Allah subhanahu wataala yana ce da ya rantsuwa da girman shi yana cewa bana hada ma bawa na tsoro biyu ko aminci biyu ba su haduwa ga bawa bana hada mai aminci biyu da tsoro biyu ya ce idan bawana a nan duniya ya zama na cikin tsoro kina rayuwarta ka tsatsa zan amintar da shi a ranar da zan tada bayina su sa cikin aminci ba tsoro gare shi amma ina idan a nan duniya ya samu nutsuwa dan ta more ba ruwan shi to gobe kiyama za ta hilin kiyama na cikin halin tsoro na ma'anar magana mai imani yana rayuwa cikin takatsana kullum da abin da za ka yi kana hattara shi ne imanin wa ta ta mai dokar Allah a ciki mai halitti mai harimci wani shi ne wata mai imani wani ya karantar da mu rayuwa cikin takatsantsan tabbas shi rayuwa ta mai imani baka baka rayuwa gaba rayuwa da gara makunan wani shi ne alƙawarin Allah kuma Allah sai da ya rantsuwa da girman shi kidan mutum sai ƙoƙarin dagewa sa a ina ki ‘yan uwa wannan ana cikin wannan tattaunawa shi ne suke ba da wannan suke ɗaukar magana ta duniya cewa a cikin iyalanmu muna cikin halin tsoro sai famannan lawa alaina wa waƙana azabus samu sai Allah ya kare mana wannan Allah ya mana baiwa da gidan aljanna ya kare mana wannan azaba ta gidan wuta azaba samu ma ta azaba ta annar sai da cikin sunan wuta a samu ko kuwa cewa wuta yana take shiga ƙohohin fatar ɗan adam ala kullu halin dai Allah ya musu kariya daga azabar shi suka ce inna kunna min qabl inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim amma duk wannan cikin tattaunawa ce ta 'yan aljanna a cikin gidan aljanna suka ce inna kunna min qabl nad'u mu dai kayan wannan rana muna masu bautar Allah kina Allah kadai suke bauta ma rayuwar ta duniya kuma innahu huwal barru rahim Allah shine mai kyautatawa mai jin kambayin shi dan uwa wannan cikin tattaunawa can cikin safat Allah subhanahu wataala ba mu labarin cikin halin wannan tattaunawa da suke yi ala sururin mutaqabilin can da aka ce suna kan gadaje wajen aljanna ba a ba juna ƙeya a ba a ba juna ƙeya Allah ta ala sururin mutaqabili yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in bayda ladhatin lisharibin suna cikin wannan shagali ana kallon juna ana miƙa ma juna abin sha na giya ta asali ta wannan ido na gidan na gidan na gidan lahira na aljanna kuma ta bayda giya ce fara fes ita kuma larzatin lisharibin ba giya ba da asha na asha ana katare ba ita wani giya ce mai daɗin sha eh mai daɗin sha ta wuce lafiya lau ba ba gan fuska eh larzatin lisharibin ce lafiya gaulun wa lahnu zafun ba jiri ba ciwon kai babu su sai ce a wannan halin wa indahum qasiratu tarf ka annahunna baydun makanun wannan aljanna suna da wasu mata ana an kama a ta kasa ta tarf yanzu a nan duniya iya mataka ta san da yawa bayan uwa ma da 'yan gari ta san da yawa su can na aljanna ƙarshen ta tsarf ita mata ba ta ganin kowa ba idan ta kurin kai kai da sun ba ta san kowa ba kurin ya kai kurin in kai da kurin ma shari ba kurin kai kai kai ba ta ga kowa ba san kowa ba haka take yace yace kuma in ga ta da ido dara dara yace ka annahunna baydun makarun hasken ai baka misali inda ka san kwai ka budu ka san bin da kasan ya biya ko bes ba kai bes ba kura ko daya bes take shi Allah ka ce fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu su ma cikin wannan hali ta Allah ce sai a doko magana cikin ana tattaunawa to kasa anan duniya mahi yawa zai yi ka gane gaskiya akan wani abokin ko dan uwa so ke sai maka gargajiya uwaye da kakannu kai yanzu zaka ce duk garin wannan da su malam wane iya fama sai ya maida ka kan shirka al'ada akwai irin wannan ko da ko da to Allah ya alaka labarin wani iya cikin wannan shagali ana tattaunawa sai ya dauko wani magana wani abokin shi shi Allah ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun ala inni kana li qarin yaqulu innaka lamin almusaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la madinun yace ka kun ga dai a duniya ina da wani aboki shin daga shakira iya da janna yake tunanin abokin ina da wani aboki a duniya iya ce maka yanzu wane ka yarda ka gaskanta ko idan muka mutu muka zama ƙasa shin ya diddige wani za a sake taro mu amma ne sami kai ka yarda haka yake gaya mini to yace yanzu hal antum mutabi'un tunda yanzu ana baina hikimar Allah din da aboki da aboki yake in kaga bagan shi kana to iya can haka ne an kaga abokin gaba to iya can eh haka ne Allah ya dinka Allah Allah yana yana gan masoya shine yanzu ana cikin ana cikin shaka ta tamana da abokai ana shaka ga wani ga wani ga wani sai muka ba mu ga wani ba shine fadale a aya kowa ne a duniya ga abin da ke ga mini ko mun dan leka can hal antum mutaliun za ku leka a leka ina gidan wuta magani kuma Allah ya bar musu Allah ce fattala Allah ce sai leka da ya tsinka wuta fara'ahu fi sawa'il jahim duk girman wuta kima Allah sai gwada mai wannan abokin nashi a tsakiyar wuta kuma za su sattamna kowa iya ji suna ji can rikin kawo shi ta tsaka wuta shi aljanna sai ci a wane tallahi in kitta la turdin falawla ni'matu rabbi la kuntu min al-mudahin wane ka sauran kadan ni ma shi da ka gama da ni sai ka dawo dare ga dawo da ku da mu yace kuttallahi na rantsa da Allah wane in kitta la turdin kadan ya saura ni ma da ka halaka da ni ce wal cewa laula ni'matu rabbi an ba da ni'ma ubangiji wanda ya mun ta imani da kuntu min mudanima da ina tan tare da kai afaman hanu bi mayitin illa matatun alula tana cewa ai an haka mutu ba tashi yanzu ba mun mutu ba bayan ta harkon ba an mutu ba kuma ga muna ka ce mana ba mu azabin ba mana azaba eh ga kana cikin azaba Allah ce inna hadha lahu wal fawzul azim yan wa wannan shine Allah baka wannan matsayi ka samu kanka cikin gidan aljanna cikin wannan tattauna cikin wannan shagali ta shine rabo mai girma ce limitil hada falyamal alamilu kaji Allah ce irin dan neman dan samun wannan matsayi din mai aiki aiki Allah samu cikin masu aiki ai aiki ce ko ta me san wannan abun to mai aiki aiki Allah samu cikin masu aiki yan wannan shine hali ke kaga a cikin aljanna tattaunawa ake abokan duniya shagali ake an tattaunawa ana ɗauko abin da aka yi na duniya ana hira Allah taimake mu ya Allah ce gaba فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
yanzu don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun don haka ka ci gaba da gargadi kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai game da wannan ni'ima da Allah ya mata annabta suke tuhumarka da bokanci ko hauka kai ba boka ba ne kuma ba mahaukaci ba ne kurin ni'ima ce ta Allah da ya maka ta annaba ta kuma amma ya ƙorun sha'irun na tarabbasu bihi raibar mu wa ma an zuwa an zuwa na bal kurin da su wannan mutane abinda suke cewa ko shin suna cewa shi muhammadu mawaƙi ne da mai sai suka cewa waƙa kowa ya san usulubin ƙwarin da ke da daɗi ƙwararri iya da tsari sulubi iya da tsari mai daɗin kana ji ko kai baka imani kana jin daɗin rera shi a wancan zamanin suna da waƙoƙi iri har ma su sun shara kan waƙa amma ba ɗauce ta ƙwararri daɗin ƙwararri daban ne haka misali nan wanda cikin magabata cikin sahabbai wanda ya musulunta sananne ne a maka wajen tsarin waƙa rubuta waƙa tsarin waƙa ya zo ka'aba sai isko wani a cikin musulmi ya zo ya liƙa wata safa ta ƙur'ani ya liƙa ka bai ba san kowa ba ta yi shi lokacin annabin ana ɓoye ɓoye ya zo ya liƙa kowa ta yi shi shi wannan da ya zo sai ya dibo rubutun wannan ya diba ya diba ya diba ya diba can haka ya sa ƙara ya sa ƙara ci wannan abin daga ina ki daga ina aka samu wani abu aka zo aka diba aka diba aka diba ya ce wani irin rubutun sun muhammadu mutanen muhammadu ne irin rubutun su ne shi yace daga nan ya gano wannan tsarin ba tsarin mutum bane tsarin wani ya wuce umama Allahu akbar ya wuce shi wannan iya cin abin da sababa mashi neman sama na sallama karshe imani bayan imani sai suka ce wani dan rarra mana da ita haba bayan qur'ani babu waka qur'ani haba ta ya ishe da dadin qur'ani bai tsarin bai tsarin waka ta shi yau ya yau da ta ce ya kai yau waka waka da qur'ani ne mu da waka daban ga dadin qur'ani muna mun karanta cikin duwa da muka magana mas'alar lokacin da qurayshawa suka nemi abubakar bayan ya zai hijira aka maido shi ibn rabin na dai ya ba shi na magana ya aka ba shi kariya ya zo ya ka sallar shi a gida amma kai ka huta waje wanda ya zo ya yi sallar a cikin gidan shi ya sallah sai ƙure shawa matan su ɗin suka da suna jin abubakar ya sallah suna suka taru har ce kada min aka ce darni makiyoyin gidan suke faɗawa sun taru taruwa suke suna shawar gurbin suna shawar gurbin iya sallah su suna shawar gurbin da kan ƙur'ani daɗi gare shi makaranta irin su abu jihari su uku wannan wanda suka zo suna ke annabi ya sallaci da shi zawa suke kowa ya zo iya zuwa cikin dai ko su ne adawa da shi su ne adawa a garin da shi ashe idan dan lamar da sanin qur'ani ko da ba iya sallaci da ne suna shurare ran nan ya kwaɗe ya kwaɗe wajen koma a yo kai kai kai kai kai kai kai kai kai a to gaskiya ba wannan bai yi to kam ƙara dawowa ka kasa gano ɗan gari suka koma kai da aka kwana uku suna kwaɗewa ya ni uku kowa mana ya sake wuce ya zo nan ya yi karin karin na zo ko gobe ya sake wuce shi wancan ya sake zama wuce shi wancan ya sake wuce wurin koma gida ya kwaɗe ja ƙur'ani jin su yake suna jin ƙur'ani ba dai bane ba ƙarshe ne suka ce kun ga a garin wannan mu ne manyan adawa da shi in suka gano wannan matakan Allah za ta matsala kai me ne almuhimmi dai ƙur'ani iya jan daban ne da sunan shi daban ne muna labarin wani marganya ta ingila ko shugaban ingila za ta ce a kata masallaci gurin ta har har har dan kwani ta sa a ji gurin duk tana kizarta a zo masallaci da ita ta zamna a kan ta ta shaki shaki shaki ra in ta shaki ta koshi ce a sai gida kuma an fara ban imani amma ta shaki ta ji abin gidan ta ce tana samun nutsuwa tana samun jin da akwai dabbobi da waka ba iban da waka ba iban da waka to kenan ganin usulubun abin da ke da take ce ai mawaki shugun ba irin waka ba ba irin da ta bace waka wanda ga Allah yake ya ce suna cewa sha'ir ne na tarabbasu bihi raiban manun kurum mai jira yar gobe yar gobe da gobe zai mutu kowa huta ya da ko mawaki da kurum kai ko mawaki da kuka tsara waka ku bari yau da gobe ya mutu mun huta kun haka suka ce mai jira ai jira inda ko yake mutuwa zai mutu qul tarabbasu fa inni ma'akum min mutarabbisin ce musu eh ku tsaya ku yi jira ni da ku akan wa wani kanwa za ta kare kan waye zai mugun gashi ki je da ku fito jiran kenan kina ajira waye zai gama waye zai samu matsala kashi haka ya ga musu am ta'muru am ta'muruhum ahlamuhum bi hadha am hum qawmun taghun am yaquluna taqawwala bal la yu'minun Allah ce am ta'muruhum ahlamuhum bi hadha shin wannan hankalinsu ne wai yake musu irin wannan maganganu na mawaƙi ne kaza ka wannan maganganu suke yi shin hankalin nasu ne yake musu irin wannan umarni tabbas kullum abu ne na kulluwa haka ran su kun suke hudu kullum haka ran su ya kawata musu Allah ce kullum wannan amhum qaumun tawul kun ma'ana bi ma'ana bal kullum su dai mutane ne masu huce gona da mala'ikata ta'adda kullum shine kullum am yaqulun taƙawwala ko ku suna cewa Muhammad wannan Qur'ani kirkirar shi ne ya zo tsara bal la yu'minun maganar taƙawwul ba haka bace babu ita kurin su dai ba su da imani ne kura falyatu bi hadithin falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin
yace falyatu bi hadithin mithlihi in har cewa tsarawa yi kuma larabawa ne kuma sun rubutu ne mamma kun kwaje wajen sanin watsar waka ku zo da irin magana irin tashi a gwada a gani a kara a gani in kanu sadiqin a har gaskiya suke suna ga shiri ne na wani su kawo nasu a gwada a gani an san ba shiri bane na wani an san an gane gaskiya da ƙarya tabbas haka alaga su kawo tabbas ba su kawo jin kuma tabbas ya Allah ce أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون hmm, ƙara ƙara أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون na'am Allah ce nan a mukhulliku na ce cewa abun kwarai akwai eh, jan hankali kuma da kalmar ta yi girma ta yi zahi kwarai akwai barazana Allah ce shin wai wannan mutane a mukhulliku min ghairi shay'in am humul khaliqun wai su da suke wannan jayayya taurin kai shin an yi su ne ba da komai ba ko su suke halitta bayi ko su halitta kansu su ma taurin ka mutum Allah ce kaza Allah ce kaza kuna ce kuna gaddama kuna jayayya shin wai ku da kuke da magana shin haka kun kusan kanku haka kun kuwa kan shi kun haka nan ba yake da komai ba ko ko su suke halittar bayi na an ce lokacin da Jibril bin Jibril bin Mut'im lokacin da yazo ya zo Makka ya zo Madina bayan Badar asali ya zo ya tattauna ya fanshi nasu da aka kama a Badar Allah sa ya zo daidai magarba annabi sallallahu alaihi wasallam iya karanta wutu tun farko da muka fara da ya kawo nan am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi bal la yuqinun so ne wannan ce kurin ta yake ji kaya sallah kaya annabi kare zuci ta fito waje ya kawo kware hankalin shi tashi ne kaya kare ma iya za ni azaba nan da nan ta yi muga ya tsorata daga abin ya zai da yawa kalmomin su yi zai shin wai ku kuka yi haka kurin ka samu kanka haka kurin ka samu kanka na kwaje hankali in waye ka gani dai da wani ba ka yi ka ba ka yi kanka ba to shi mai magana Allah ne mahalicinka wanda ya yi ka shi ke baka da magana magana jayayya a ce nan kuce na a ce da kuce nan kuna jayayya kuna kai da kawowa kan magana maganar Allah shin ku kuka yi kanku ko ku yin ku aka yi tabbas yin ku aka yi kuma da wani abu wani ruwa daga cikin ruwan mani Allah ya halicce ku wani mata min ma'in mahin min tinin lazim duka wannan daga dai wani abu dai aka yi a nan akwai jan hankali bai kamata mai wannan matsayi ba mai wannan rauni yinka aka yi daga wani wulakantacce aka yi duk wani abin da aka aika kamar ka rika gardama ko jayayya da maganar Allah subhanahu wataala duk abin da kake ji shi Allah shi shi baka shi duk abin da kake ji kai kai ka kawo wajen isa da komi malici gare ka kin bai kamata ba ka rika isa kana gwada isa da ji da kai sauransu kana jayayya matsayin da dan adam mutum kake kura yace ayat Allah ce am khalaqu samawati wal ard ko kuwa an bar karan kansu ko su suka halitta sama da kasa duk suka abin da suka yi su kana kallon halitta sama kana kallon kasa da ke rayuwa wani yin da aka yi ko kake kasa ko kake sama ana ko hada aka abu ko hada jan hankali ga irin sauran ka ko su suka halitta samai da kasai Allah ce bal la yuqinu ba su suka yi ba kurin ba su da yaƙini ne kurin rashin imanin ke bazan jayyar kwar am inda ma khaza'in rabbik amul musaytirun shin ko kuwa su suka mallaki taskar ubangiji su zo suke so sanin suke so salatan suke so skeleton suke so ilmi ma annabi ta saba wannan hana wannan abun hannun su yake ko su suke abin su da dama da bayi su suke dole babu taskar ta ubangiji ce shi ba wanda ya ga dama yi abin da ya ga dama Allah cikin mulki shi ba mu shiga lamarin Allah eh ba mu shiga lamarin Allah am lahum sullamun أم لهم yastami'un سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين na'am Allah yanzu dai ba Allah ya ji haka kan wani ababai dole mu ba ku da taskar ubangiji ba ku kuke bayi sabi ba Allah shi ke taje da bayan lamarin bayan shi gaba daya yace am lahum sullamun yastami'una fi ko ko suna da wata matattakara da suke takawa su je sama su zo da labari kaza su ce wannan ba annabin Allah bane ba ko ga abin da Allah ya gaya musu suna da wata matattaka ta takara a je sama to in har akwai su falyati mustami'un bi sultanin mubin wanda yace ya jar sama ya taka ya je zo da hujja karara to take godawa ya je sama ya dawo ba Allah ce amalahumul banat wala أم humul banat له البنات ولهم البنون
na'am am lahul banatu wa lakumul banun ko kuwa shi yanzu ko a wajen ku kun dangana ma Allah ɗaya mata ku kuke da maza ma'ana magana su suke da magana farishawa suna kyamar ɗaya mata suna da nakasa har ma idan aka aiwa ma mace kaman ka- ka samu wani abin zargi abin aibu bisu so ma a sani sai wani ma zai kashe ta kayan a gani suna ƙwarai kyamar ɗaya mata to amma ku kun ce kuna girma Allah ku ce ai malaku iyan Allah ne mata to shi da girma ko ba Allah ma za ku dauki maza shin ne kun hadarci kan su a wajen kutan kutan suke suna girma Allah Allah kaza kaza ne amma Muhammadu ne kana sabu to ne shine girma Allah abinda kai baka so ka dangana ma Allah a cewa ɗaya daga cikin a me ya kawo a wancan zamani kyamar iya mata irin abin da ake na yi wani ya tsiya mace bata yaƙi wata rata na abubuwan ya kawo suke muguwar kyamarsu an ce kuma iya daga cikin hauka na rashin addini rashin hankali na adam ke kami kyamar kyamarsu duk mai wani kyamar kyamace ai ga da mace ce ya kwanta ya hita ko shi mace ce ya arma iya kuɗi ma ya biya ya ta bin hanyoyi da bin hanyoyi da dangi da waye ya same ta ya alme ta amma kuma shi kuma kiyamar irin wannan yake a ce a gidan shi inda haka za Allah zai biya kowa an sa irin rayuwa shi ka cewa irin abin da ya kawo kiyama ta iya mata a jahiliya a lokacin musulunci akwai abu da yawa da yake kawo mutane kiyamar iya mata al'adu da aka sa wajen arman da iya mata yaunin da yake kan uwaye na almar da su ya sa da yawa suna kyamata ya mata wani abu ne daban wannan yaunin yan wanda na ga mutum da iya shi iya bi ko ku iya mata wanda ya samu ji amma ya iya kaucewa wai bai so arman ya zo don ka a gane talauci shi iya jin a abin zargi abin aibantawa a zo musu armi ya kasa musu abu kaza iya kallo da lalace za su samu mijin wani abin sannan cikin al'ummarmu za ta samu mijin ya tare da mijin ya santa amma wani kusa a kwana a gyara a yi kaza a kauce mijin wajen ka a zo arni bi abin da ya tara wata kuma za ta kiya saboda tana ta uban da bai shirya ba kaga mun shirya ma kan wani abu na kyamar iya mata amma rayuwa maza da mata haka suke rayuwa ta ce daidai uwa ta tattale ka kai kanka uwa ta gyara ka tama komai ta maka tun kana guzanan goyo kuma ta baka zama ce bayan ka girma ka zama katar ka hankalin ka garau kashi kai ne mai ta kuma matai kashi kuma ba san mace ka zama shi hankali ka sa akwai shi adam ya sha shi dan Allah inda zai biya mu ya mutu cikin mu kaje inda kaddara yanda dan adam ke so Allah zai biya shi ka a baka da ba kowa ba shi da maza a samu ta generation shekara 10 shekara 20 na fi imani ɗiyanku ɗin bayan sun ku Allah ya sa tabbas sun ku Allah ya sa kun cuce su kun musu ba mata kuma ka san kuma abin da ji gudu yawa kan tabbas ka kenan magana ɗan Allah yana yana aiki da abin da ke shi ne daidai a baka mace a baka namiji kuma ka yi hatar Allah baka ne albarka kuma yan wa masala za mu gano ta magana ɗiya mace kullum abin da Allah baka ka rike hannu biyu kamar Allah godiya wallahi kaka sauna ba ranka kissa kadai ta madan uwa maryam ta shaka ta ce kissa kur kissa maryam kadai ga mai hankali ta ce darasi na da kaka waye ko ga kalmi kun mai albarka kur ko ga mai albarka kaga da uwa maryam da ta nema har za ta ba Allah kama Allah alƙawarin wannan da zai zama to muharraran kurin bai komi sai hidima Allah ta tabbata maka da haka ta ma Allah alƙawari da cikin da ta samu tana aihuwa kurin ta kadiya mace ta rike hannu biyu ta lalle ita ya alƙawarin da namiji amma ga shi namiji mace ce duk daga wata haka ba mata sun namiji ba kamar mace ba mace ba kamar mace wata abu ba ta yi addu'a ta roƙi Allah Allah wani tsiyatawa ina roƙonka ka kare ta da zuriyarta daga shi ɗaya da abinci ta ta mata addu'o'i ta mata addu'a ta mata addu'a sai ga wani iya da ta samu ya mace ista ce doguwa da a takaice ta ce madam alaihi salam ta yi hidimar masallacin kuma Allah ya ba ta ɗan da ba ba a samu ɗa namiji da yawa a wasan kamar shi a wasan zamani annabi cikin annaba a kullu adam rasul Allah ya aya a hannun wannan diya ta samu daya annabi Isa alaihi salam aya a duniya kaga ta samu ta nemi da namiji Allah ba ta ɗaya mace ba ɗaya mace da ta da ta yi mazan dubbin za mu ce kuma abinda ta nema Allah ba ta nan mai hidima ko Allah ba ta jika annabin Allah manzon Allah aya wacin ayoyin Allah diya ce mace Allah ba ta diba mun isa mun kai ta shiga wanda abinci ma Allah ya kawo ta ake na musamman abinci ma shi mai rike ta zakariya sai abinci ba bukatar nashi Allah zai kawo mata nashi na musamman abinci ma Allah ya kawo mata na tukuru sai wani annabi laki hada mana tace huwa min indillah mana daga ina mana daga ina abinci wani mu san shi ba ba irin abinci abinci shi bai kawo ba ba irin abinci a garin yanzu ko abinci a wajenta annabi laki hada tace huwa min indillah daga Allah kullu yake kaji ba kaga bata ce Allah bata da albarka haka yawan ta da baka da kun albarka ko kuma annabi ke cewa hiki wannan addu'a da tai manzo Allah ya ce babu wani wanda aka aihuwa shi dan bai zungure shi ba a cibiyar izungura mishi ya da shi ya kara banda mana da danka ita addu'a Allah ka kare ta zuriyarta ka kare ta Isa shi dan da ta asa hijabi kaga kenan kullum ka amshi abin da Allah baka gode mu Allah kalma kuma Allah baka kun kullu kullu mai albarka kun kenan shin ku kuke kun zaba diyama diyama za ku bar mu Allah diyama ta am tasaluhum ajran fahum min maqarim mustaqalun ko Muhammad sunan mutan suke taurin kai wajen imani ko ka tambaye su ne lada su maka sadar su ga biyan ka a wata suka ga wannan kudin ya musu yau suka imani shin haka ne kaga duk ba haka bane ba am indahumul ghaib fahum أم yaqtulun عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون
am indahumul ghaib fahum yaktubun shin wai suna da wata masaniya ta gaibu da suke rubutawa majiya ina ke samu labarin ka daga Allah masanin gaibu ya san da kai su suna da irin wannan ba su da shi am yuriduna kaidan ko kurin suna nihim ana bal kurin dai suna nihim kulli ne su soke ka su bata addinin kurin mun kurin suna neman mugun kulli ne gare ka ko ga addinin Allah kwana to da Allah ya ce fallazina kafaru humul makidun to kawure su sani ba kullun da suke yi kasu zai koma eh tabbas am lahum ilahun ghayrullah أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون am lahum ilahun ghayrullah subhanallah shi Allah ce shin suna da wani ilaha daban banda Allah Allah ce subhanallah amma shi Allah kore Allah ya ce tsarkaka ta tabbata ga Allah babu wani ilaha daban ba Allah ba la ilaha illallah ba su da wani ilaha na gaskiya in ba Allah ba kuma Allah duk abin da suke gama Allah da shi don abu subhanallah Allah ya tsarkaka ya yi kayin haka ne Allah ce gaba وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم nan Allah subhanahu wata'ala ina ba manzon shi tasiliya wannan mutane ba kai hakuri su gura kana ga wani kaza aya kaza kaza kaza Allah ce wannan mutane wa in yaraw kisfan min as-sama saqitan yaqulu sahabun marqum qaddara yau Allah ce inda Allah zai yanke wani daga sama wani yanke wani murso ya wado zai zo gare su in suka tsankayo shi bisu imani ba ta da sai wani girgije ne sai ya zo ta karewa ya sun haɗaka ba sa imani jina ga wani abu da zaune jina ga girgije ne sai sunan su haka kurin girgije ne kurin ɗaya kan kurin ana hadiri ne kurin taron hadiri ne sai ya gama da su ba su imani ta za su ce sahabin markum ai girgije ne ɗaya kan ɗaya kurin kusan gano masammace za ta halakar da su haka na wani aya ba ta musu ta haka fazarhum hatta yulaqu فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون da haka Allah ya ce fazarhum ka bar su a cikin wannan hali nasu mana kar su dame ka ka bar su hatta yulaqu yawmhum alladhi fihi yusaqun ka bar su hal wannan rana ma'ana har ranar kiyama kuran zabala azaba wanda za a ɗauki ran kowa da kowa na kenan ba sa imani har tashin kiyama kurum sai sun gama da wani kiyama ba su da imanan wasu ne sanannu cikin kafirai kayi kayi ka bar su a nan inda suke kurum magana kenan ta haka ne ka bar su kurum har kiyama yau malayu ne an mu kai duhu يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون Allah ce wa in yau malayu ne an mu kai duhu shay'an nan suna da abu da yawa na kulli a yi wannan a yi wannan a yi wannan shigantaka ka bar su ranar da za ta zo da kullinsu wata da ba su ba ta musu amfanin komi da anan duniya na Allah ba mutum ikhtiyar yayi na aikin banza ko yayi aikin kwarai amma a can babu damar yi ranar da kai da bai musu amfanin komi kuma walahum yunsarun idan Allah ya kama su da azaba ba mai agazo su ba mai ceton su a can babu dama a nan duniya ake dama a yi kaza ka yi ka bari amma a can an ƙari eh wa inna lillazi na zalamu
إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون wa inna lillazi na zalamu azaban duna zalik Allah ce duk wanda yake azalimi Allah ya shanye wata azaba kahin ta lahiran kamun Allah iri-iri ne tun daga duniya Allah zai iya kama ka da azabar da ya so a cikin rayuwa ta duniya ko wurin barin duniya sai da kahin wancan babba akwai azaba karama kahin wancan babba ya ce walakin na aka tsarin la ya alamu amma mafi yawan waɗannan mutane a zalimai ba su san ba da cewa kamun Allah iri-iri ne akwai na duniya kahin na lahira Allah ce gaba واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم na'am Allah ya ce wasabir li hukm rabbik da haka ka ci gaba mana da yin hakuri kan hukuncin ubangijinka da ya aiko ga matsayin dan sako ka ci gaba da wannan aikin ubangiji kenan ka ci gaba da da'awa kura fa innaka bi ayunina Allah ya ce kana kan idan mu. Allah yana gani abin da yake wakana da haka wasabbi bihamdi rabbika hina taqum kuma ka ci gaba da tasbihi na mana tsarkake ubangiji da gode ma ubangiji lokacin da kake tashi na ce nan tashi zuwa ga ibada daga nan kamar ibn magbata sana kawo a cikin nan akwai shar'anta duwar istifta ta sallah lokacin da zaka shiga sallah kai ka a cikin duwar istifta akwai tasbihi da irgirin ubangiji akalla ka gani mahi gajarta سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك wannan iya cikin shar'anta addu'a ta bude sallah ka shiga da girman ubangiji tsafce ubangiji kai maka har sallah gaba daya haka wa min al-layl fasabbih kuma cikin dare ka tashi kai ibada ka bautata ma ubangiji nan duk da cewa mun ka wani wani taqum iya kawo tashi zuwa har sallah ko wasu na kawo cikin hakatar bayan mutum ya zamna ka fata majalis duk inda ka zamna yin wannan tasbihi subhanaka allahumma wa bihamdik a subhanaka allahumma ma ta subhanaka allahumma bihamdik subhanaka allahumma bihamdik a gani subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai a tsanar ce duk wanda ya zama a wani wuri ya yi da ya karanta kurakurai da kai a majalisun za a karanta maka zan maimaita ta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to ya cikin azkar kaga kada mu imani kullun cikin azkar na shiga sallar na tashi daga wurin kayi azkar ma'ana ka zama to mai gode ma Allah mai ban Allah ko akaici haka cikin dare yace wa minal layl haka yace cikin dare fasabihu kai mai tasbihi a ta ƙarƙashin wannan cikin sayar bukari a nan sarrafa ga cewa duk wanda ya waraka man ta'ala min al-layl shi tashi cikin dare sai ta tabi ta duk wanda ya wata ada da makaranta wannan tandarcin namu da ka halka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ghfir li wannan ka bude ma kanka kowa wajen Allah subhanahu wataala in sallah kai wuce za a amsa in addu'a kai Allah zai amsa ire-iren wannan da kage nan kullun da kana cikin azkar gode ma Allah da yaban Allah to minan layl fasabbihu wa idbarun nujum cikin dare kai kuma lokacin da ake mutu bayan tumamuwa lokacin kenan da ake bayan me yake cewa me yake cewa me yake cewa bayan bare bayan tumamu kenan bayan keto alfajr an ce na ka samu sallar alfajr ko da katar alfajr shi da alakul halin ka zama to mai yaban Allah da gode ma Allah cikin dukkan lokacin a wajen shiga wajen zama wajen tashi shiga sallar cikin daren ka zama tudu mai ambatan Allah kamar da haka muke bayani cewa ahlus sunna kullum muka yi magana kan zikiri na bid'a zikiri da bai tabbata sunna ba to kada idan mun yi magana kan in bid'a mu yi kokarin da sunna ai wanda da yawa yanzu wani daga sallah ana assalamu alaikum duk azkar din da yake a sallah sai da ya tashi a'a in baka yi na jami'i baka yi sunna an ce akalla akalla subhanallah kawa goma kana gaugama walhamdulillah kawa goma wallahi akbar kawa goma ka sabki kun ga san fasalaka amma furta ka tashi a a ka bar wata sunna kuma kai bid'a baka sunna akalla wannan subhanakallah mu bayan kai subhanallah kawa goma in ka iya min man nanaka subhanallah da walhamdulillah da wallahi wallahi kuma annabi ya sharanta ma cewa kai subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا والله أكبر سنة ده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كيسو سنة ده اوكي دك ان ولا شيء دك اولا تكون كتا يكون فرد كتا ذات اتو كرسي ده ما هو ده كده هو مسلمين ايماني yayi kokarin yawa ambatan Allah dan a ambatan Allah ake samun imani ke karuwa kuma Allah taimake mu Allah ka bada san gobe Allahumma amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته